بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والجزاء والنشور أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مو ساكي هدوء وانا بجري ميتارا البركة مسجد المهاجرين وانا أنقوات تنتدو a karce makwayo a cikin babban birnin jihar maradi a wannan ƙasa ta mutu nijar a yau muna ranar attanin daren talata daya ga watan zulhajji hijira annan muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 wanda ya daidai da 18 ga watan biyar miladiyar isa dan maryam alaihi salatu wassalam shekara ta 2000 da 26 da taimakon allah maɗaukin sarki muke biye da tafsirin alkur'ani mai girma na waɗannan kwanakai masu ɗumbin albarka wannan shine majalisunmu na uku a cikin jerin gwanon wannan tafsiri majalisunmu na 21 a cikin tafsirin wannan sura da muke biya suratul bakara a jiya mun kwana a ƙalƙashin aya ta 44 a tamurunan nasa bilbirri watan sauna an fusa kuma an tumtatluna likita ba a falata ƙilun na'am
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب نعم أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون جزاك الله خيرا Ubangi ta'ala ya buɗe waɗannan ayoyi da faɗar shi a ta'murunan nasa bilbir shin kuna umartan mutane da aiki mai kyau watan sauna anfusakum alhali kuna mance kawunan ku wa antum tatluna alkitaba afala taqilun alhali ku kuna karanta littafi shin ba za ku hankalta ba Allah ya ce wasta'inu bis sabri was salah ku nemi taimako da yin hakuri da kuma tsayar da sallah wa innaha lalle da al'amarin yake ita sallah lakabiratun illa 'ala al-khashi'in tana da wahalar yi sai ga wanda suke kaskantar da kai ga Allah subhanahu wata'ala a cikin sallarsu a wannan aya tana da alaka da ayar da muka yi tafsiri a jiya a ta'amuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum anan ubangiji ta'ala sai ke cewa wasta'inu bis sabri was salah ku nemi taimakon Allah madaukin sarki ta hanyar hakuri da yin sallah sai kuma Allah madaukin sarki yake cewa sallah lamarinta yana da wahala sai ga wanda suke kaskantar da kansu suke khushu'i a cikin sallolinsu a wannan aya ba ita bace aya farko da Allah madaukin sarki ya fara yin umarnin masu imani da su nemi taimakon Allah madaukin sarki da haƙuri da kuma yin sallah a cikin wannan sura dai suratul baqara Allah madaukin sarki ce ya ayyuhal ladhina amanu ista'inu bis sabri was sala inna Allaha ma'as sabirin Allah ta'ala ce ya ku masu imani ku nemi taimakon Allah da hakuri da yin sallah domin shi Allah madaukin sarki yana tare da masu yin hakuri Allah yake cewa wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un walakin la tash'urun har zuwa ƙarshen ayan wala nablu wannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwal wal-anfusi wath-thamarati wa bashshir as-sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun waɗannan ayoyi suna fassara mana ayar da muke karatu a kanta fadar ubangiji ta'ala wasta'inu bis sabri was sala Allah ce ku nemi taimako ta hanyar haƙuri da tsayar da sallah anan ubangiji madaukakin sarki yana so ya gwada mamu rukunai guda biyu wanda za su taimakon mu a cikin aikata albir kamar yadda muka ji a jiya cewa albirru husnul khulq albirru shine kyakkyawan ɗabi'a muka karanta ayoyi muka ji yadda Allah subhanahu wata'ala ya fassara albirru a cikin alkur'ani mai girma inda muka bi maganganun malamai muka gane cewa lafazin albirru yana nahin dukkan wani umarni da Allah madaukin sarki zai yi ga bayu haka kuma yana nahin dukkan wani hali da ubangiji ta'ala zai yi akan bayan shi to me zai sa mu iya riko da wannan albirru to shine sai Allah madaukakin sarki yace muna iya riko mu zama mutanen kwarai cikin innal abarara la fi na'im idan mun nemi taimakon Allah ta hanyar haƙuri da kuma tsayar da sallah to Allah subhanahu wata'ala yana mamu ishara da cewa mu yi haƙuri haƙuri shine zai sa mu zama mutanen kwarai annabi sallallahu alaihi wa sallam hadithin da imam bukhari da muslim suka rawaito manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ajaban li amril mu'min abun mamaki ga al'amarin mai imani inna amrahu kullahu khair mai imani al'amarin shi dukkanin ya baki dai alkhairi ne annabi ya ce walaisa zaka li ahadin illa li mu'min kuma ba kowa ke samun wannan ba al'amarin shi baki dai ya zama alkhairi sai mai imani in asabatuhu sarra shakara idan abu na jin daɗi ya same shi za ya godiya fakana khairan lahu sai zama daɗin alkhairi gare shi wa ina asabatuhu darra'a sabar idan mummuna abu ya same shi sai ya haƙuri fa kana khairan lahu wannan haƙurin sai ya zama alkhairi gare shi malamai suka ce me ake ce ma haƙuri shine habsun nafs alama tuhibbu aw amma takra mutum ya iya riƙe ran shi akan wani abin da rai take kauna take so ta aikata amma Allah ya hana sai ka riki ka jimti ka daure ko kuma ka iya kare ranka ka aikata abu ko da ranka tana kyamar shi matukar ubangiji ta'ala ya umarni da shi game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake cewa an kewaye wutar jahannama da abin da rai ke so da ɗayan mu zai bi soye-soyen zuciyar shi to za ya kai kanshi a mahallaka a haka da mutum zai haƙuri ya ta tirsasa ran shi akan abin da ba ta so to kuma kamar yadda annabi sallallahu yake cewa an kewaye aljanna da abin da rayuka ba su so to shi yasa shi haƙuri a ubangiji subhanahu wata'ala ya gwama shi a cikin alƙur'ani mai girma su tari tare da sallah a cikin suratul luqman Allah madaukakin sarki yake ba mu labarin wasiyar luqman ga dan shi ne tsaye da sallah kuma ya haƙuri yace ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf وإياكم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك inna zalika
إن ذلك من عظم الأمور Allah ce ya bunayya yana hakaito mu labarin wasiyar luqmanul hakim akan dan shi luqmanul hakim yake cewa ya kai dana aqimis sala ka tsayar da sallah wa'mur bil ma'ruf kai aiki mai kyau wanha 'anil munkari ka hanu akan mummuna aiki sai ce wasbir ala ma asabaka kai hakuri akan duk wani abin da zai samunka mai dadi ko mara dadi a shi wannan yana nuna mana babu wani abin da za dan adam zai iya yi kamar haƙuri kuma ya yi sallah a wannan aya ta suratul luqman za mu ga Allah madaukakin sarki ya gabatar da salle aqimis sala amma a cikin suratul baqara ayan mu za mu ga ubangiji ta'ala ya fara kawo haƙurin haka ayar da muka karanta cikin suratul baqara aya ta biyu ista'inu bis sabri was sala Allah madaukakin sarki sai da ya fara kawo hakuri gabanin ya kawo sallah sai malamai suka ce me yasa Allah ya fara kawo hakuri saboda shi hakuri ƙarhi ne wanda yake sa dan adam ya samu nutsuwa a cikin abin da zai aikata matukar mutum bai da hakuri ba zai iya ribantar rayuwar shi ba ba zai ribanta waɗannan kwanakai guda goma masu albarka ba ba za a iya ribantar rayuwar shi ta yau da gobe ba saboda gashi na rashin haƙuri ko kuma gashin haƙuri da ke ga ɗan adam shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala a cikin suratul balad yake cewa thumma kana min alladhina amanu ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة Allah ce ulaika
أولئك أصحاب الميمنة thumma kana min alladhina amanu wa tawasaw bis sabr ubangiji ta'ala sai gama imani asalin imani da kuma tawasi bis sabr wasici da haƙuri sannan kuma da wasici da tausayi Allah ce to wanda suka gama waɗannan al'amura guda uku imani da Allah wasici da haƙuri wasici da tawa- da tausayi Allah ce ula'ika ashabul maimana waɗannan su ne mutanen da za su shiga aljanna ko kuma su ne na dama-dama a ranar alkiyama a haka ubangiji ta'ala ya gwama haƙuri da da gaskiya a cikin suratul asr Allah madaukin sarki yake cewa wal asri innal insana lafi khusr الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وت...
mutawassaw bil إلا haqq الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وت- وتواصوا bil haqq إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Allah madaukin sarki ya rantsuwa da lokaci yace wal asr innal insana lafi khusrin lalle mutun yana cikin wahala cikin tabewa Allah ce illal ladina amanu sai dai wanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi ayyuka nagari ayyuka nagari abu ne wanda yake buɗaɗɗe zikiri yana ciki azumi yana ciki sallah tana ciki karatun ƙur'ani yana ciki sadaka tana ciki magana mai daɗi tana ciki ɗabi'u masu kyau suna ciki allah ce to wanda suka yi imani suka haɗa ayyuka nagari suka yi wasici da gaskiya kuma suka yi wasici da haƙuri waɗannan su ne wanda za ba za su taɓe ba a ranar alkiyama don haka malamai suka ce shi haƙuri ɗabi'a ce wasu daga cikin malamai suka ce ɗabi'a ce a cikin ɗan adam ubangiji ta'ala yake sanya ta wasu kuma suka ce a'a haƙuri koyan shi ne ake yi allah maɗaukin sarki shi ne ke sa ma ɗan adam daidai alkhairin da ya so gare shi to sai ya sanya mai haƙuri shi yasa alƙur'ani mai girma yake hakaito mana yadda mutanen ƙwarai suke neman allah ya taimake su da haƙuri ba za ka iya jurewa ba ka rike sunna ka bar shirka ka bar bid'a ka bar tsahi ka bar bori ka bar biya aljannu ka bar biyan bokaye dole sai kana da haƙuri matuƙar mutum ba ya iya haƙuri to za ka ga yana faɗawa a cikin waɗannan miyagun ɗabi'u shi yasa lokacin da fir'aun ya zo da shi da annabi musa alaihi salatu wassalam za a gwadawa tsakanin masu imani tsakanin annabi musa da masihirta na fir'auna mutanen annabi musa alaihi salatu wassalam cewa suke rabbana afrik alaina sabran wa tawaffana muslimin cewa suke rabbana afrik alaina sabran ya Allah ka ƙara mana juriya da haƙuri don haka wajibin ɗan adam ne ya roƙi ubangiji ta'ala ya ba shi ikon yin haƙuri shi ma haƙurin sai an roƙi Allah ake iya jurewa wani za ya musulunta za ya yarda da tauhidi za ya yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma talauci shi zai za ya hana shi haƙurin riko da wannan sunna wani jan shi za a yi ko a yi mashi ko a cuce shi gashan haƙuri shi za ya sa ya yi waiwaye mara kyawu ya koma zuwa ga shirkar da yake aikatawa to amma idan mutum ya tuba ya bar shirka ya bar bid'a ya bar saban Allah to kuma ya ta roƙon Allah ya arzita shi da haƙurin barin wannan kamar yadda waɗannan mutane suke rabbana afrika alaina sabran wa tawaffana muslimin haka a cikin alƙur'ani mai girma qissat talut da jaluta Allah madaukin sarki ke ba mu labari walamma barazu li jaluta wa junudihi qalu rabbana afrika alaina sabran
قالوا ربنا نعم قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين
التي ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا لوكتين لسكا بينا tsakanin jaluta suka bayyana gaban jaluta da mabiyan shi mi suka ce rabbana afrig alaina sabran ya Allah ka arzita mu da haƙuri wa thabbit aqdamana ya ubangiji ka tabbatar da digadigen mu wansurna ala alqaumil kafirin ya ubangiji ka kubutar da mu akan mutane wanda suke kafirai shi duk lokacin da dan adam ya shiga mati yaga ana mai sihiri yaga ana shirka saboda shi don a hallaka shi yaga ana zalimtar shi yaga ana mai nau'i na cuta to ya roƙi Allah ya arzita shi da haƙuri saboda idan babu haƙuri ɗan adam yakan iya komawa ya yi waiwaye mara kyawu a cikin tafiyar shi shi yasa malamai suka ce shi haƙuri a karan kanshi wani ƙarhi ne da masu imani suke samu ubangiji ta'ala yake cewa waje za'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha sakamakon mummuna mummuna irin shi sai Allah ce fa man'afa wanda ya yahi wa aslaha ya gyara fa ajruhu ala Allah innahu la yuhibbu zalimin haka ubangiji subhanahu wata'ala yake nuna mana ya wannan wani kalan haƙuri ne mai zaman kanshi wanda yake ƙara ma ɗan adam nagarta wanda yake ƙara ma ɗan adam ƙarhi wanda yake sa ɗan adam ya rayuwar ya salim alim don haka ubangiji subhanahu wata'ala ya hikimta ya sanya hikimomi daban-daban a cikin haƙuri allah maɗaukin sarki da ya sa haƙuri saboda ɗan adam idan ma bai yi haƙuri ba to rishin haƙurin ya ba zai canza alƙalumma ba da ɗan adam zai haƙuri da talauci to wannan haƙurin nashi yakan ba shi lada da nutsuwa ta rayuwa mai daɗi amma idan ya ce ba zai haƙura ba to wannan rishin haƙurin kuma ba zai kawo mai wadatar ba zai ta wahala ne zai ta wahala kamar da Allah subhanahu wata'ala yake ba mu labarin wala nablu wannakum hatta na'lama al-mujahidin minkum was-sabirin
حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم Allah madaukin sarki ce wala nablu wannakum Allah ce wallahi haƙiƙa tabbas sai mun jarabce ku don mi Allah zai jarabta mu hatta na alamar mujahidi na minku Allah ce don musan takamaimai mutanen da suke jihadi mutanen da za su jajircewa daga cikinku wasabiri na kun musan wanda za su haƙuri wa nablu wa akhbarakum Allah madaukin sarki zai jarabce dukkanin lamurran mutane shi ya ku bayan Allah za mu gamuwa da jarabtawa duk mutumin da ya haƙuri bisa jarabtar da Allah madaukin sarki ya mashi to ya ci nasara wanda kuma ya kasa haƙuri to za ya ta tsalle-tsalle kuma ba za ya cin nasara ba saboda rishin haƙurin ma babu abin da zai jawo ma ɗan adam sai wahala amma idan mutum zai haƙuri da yanayin da ya samu kanya to za ya samu wadata ta zuci. kuma zai gamsu da abin da Allah madaukin sarki ya raba ya bashi game da Allah ba mu labarin masu imani idan dukiya ta bace idan kayan gona ba su bada ba idan aka yi kasuwa aka yi asara idan aka aka samu tabarbarewa ta tattalin arziki idan aka samu yanayin rashin zaman lahiya duk abin da ya zo masu abin da suke cewa mu na Allah ne kuma ga Allah madaukin sarki za mu koma amma idan mutum ya koma da tsiya da wala haulu shi di yadda za yi sai ya maido wadatar shi to zai wahalar da kai shi ne a rayuwar gidan duniya za a iya shiga yanayin tata za a iya shiga yanayin moɗi za a iya shiga yanayin harƙalla balma yakan iya yiwuwa ya yi kafirci ya koma ga shirka ne koma neman bokaye ya koma neman arziki ya koma neman wadata a wajen wani Allah wanda ba Allah ba wanda da ƙarshe zai kai shi mahallaka saboda gajen haƙuri da ya aikata game da Allah subhanahu wata'ala ya umarni da mi wannan haƙurin don haka haƙuri ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya shi daban-daban a cikin al'amurra akwai haƙuri wanda ba ya da alaƙa da samu ko rashin samu baya da alaka da da ibada ko rashin ibada haka kawai ana zaune to ana son mutum ya gadar ma zuciyar shi da haƙuri Allah subhanahu wata'ala yake ba mu labari a cikin suratul ra'd yace wallazina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وعنفقوا وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون
وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار
أولئك لهم عقبى الدار ubangiji madaukin sarki ya ce walladina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wanda suka yi hakuri ba dan komai ba dan neman yardan ubangijin su subhanahu wata'ala wa aqamus salata kuma suka tsayar da sallah wa anfaqu mimma razaqnahum kuma suka ciyar daga abin da muka arzita su sirran wa alaniya a ɓoye kuma a bayyane wa yadra'una bil hasanati sayyi'a suna tunkuɗe dukkan wata mummuna da kyakkyawan magana duk wani cuta da aka masu to su suna haƙuri su kiyaye su ture da abu mai kyawu Allah ce ulaika lahum uqubad irin waɗannan mutane su ne wanda suke da kyakkyawa mai kyawu shine gidan aljanna ashe unan ubangiji ta'ala ya kawo haƙuri ne baki daya na cewa baka yin sallah baka yin azumi baka yin zikiri baka iya tsaya tsaman halal ba ka iya gushe maharam ba ka iya tauhidi ba ka iya barin shirka ba ka iya sunna ba ka iya barin bid'a dole sai kana da haƙuri sai in ka jure ka tabbatar da cewa abin da ke wajen Allah shine kake kwaɗayi to a lokacin nan ne kake iya samu a haka ubangiji ta'ala nuna mana dole sai mun yi haƙuri ne sai mun jure mun nemi yarda Allah subhanahu wata'ala muke iya tsayar da salloli guda biyar da dama daga cikin mutane za ka gaggashen haƙuri a cikin sallolinsu minti biyu na sallah minti biyar minti goma mutane suna ƙagara sun ƙagara a gama sallah ta minti biyar dim liman wanda ke sallah da ta wuce minti biyar sallah a zahar to za ka shi ana gayin masallacin ya cikin masallacin da ake tsawaita sallah wannan duka yana nuna mana gajen haƙuri na abin da ke wajen Allah subhanahu wa ta'ala ga mutane haka yana daga cikin gajen haƙuri na cewa kasuwancin da Allah ya ce mu ɗaura da mu da shi idan mun bada za ya maida mana ubangiji ya yi alƙawarin duk mutumin da ya bada dala guda to Allah maɗaukin sarki za ya maida mai ita dala bakwai dala bakwai za ta koma jikka bakwai jikka bakwai za ta koma miliyan bakwai Allah zai lullumkawa yadda ya ga dama ga wanda ya ga dama to amma gajen wannan haƙurin za ka ga kowa ya riƙe aljihun shi babu wani wanda ke iya taimaka ma wani a haka gazan haƙuri da Allah ce inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab shi ke sa duk maganar da aka yi ma mutum to sai ya kokarin ya rama maganar marar daɗi maganar hwada maganar tsegumi to ba zai iya jurewa ba sai ya rama wannan maganar saboda bai gamsu ba da cewa ubangiji ta'ala zai canza mai za ya ba shi ladan masu haƙuri a haka allah maɗaukin sarki ya ba mu labari wannan ibadun su ma karan kansu ba za mu iya yinsu ba sai mun yi haƙuri tun yaushe ake ba mu labarin aljanna tun da muka balaga ake kwaɗaitar da mu cewa akwai aljanna aljannan nan cikinta akwai kaza za mutane za su mutu in an mutu akwai azaba ta kabari kuma in an mutu gabana a tai lahira akwai ni'ima ta kabari mutane suna kwaɗayi har sai sun kai lokacin da za su rinka cewa wai yaushe ne za a mutuwa yaushe ne alkawarin Allah za ya tuka to shi yasa ubangi subhanahu wata'ala yayi umarni da cewa ibadan nan ita ma karan kanta ba za mu iya yin tabbiyar da Allah ke so sai idan mun jajirce muna ta haƙuri rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma Allah ce fa'buduhu wastabir li ibadati na'am a suratu taha ubangiji ya ce wa'mur ahlaka bis salati wastabir alayha الصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نعم لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى التي رب السماوات والأرض أي أبنجي سمي دك السيو ما بينهما da kuma abin da ke tsakanin sammai da gassai Allah ce fa'buduhu tukubauta mai matukar mun yarda Allah shi ya halicci sama matukar mun yarda Allah shi ya halicci ƙasa da abin da ke tsakanin sammai da ƙasai na 'yan adam da halittu baki dai to Allah ce mu bauta mai ba bautar ba sai ce wastabir li ibadati kuma dole mu dage mu yi haƙuri a cikin wannan bauta ta Allah madaukin sarki ashe haƙuri shi kadai ne zai iya sa mu bauta ma Allah kamar yadda Allah madaukin sarki yake so a in babu haƙuri ba za mu iya bauta ma Allah ba subhanahu wata'ala a haka haƙuri shi kadai zai iya sa mu iya daurewa akan musiba mu iya daurewa akan talauci mu iya daurewa mu jajirce akan yadda Allah ya so ya gare mu matukar ba za mu haƙuri ba to kullum muna cikin ɗan adam in bai haƙuri ba to kullum yana cikin rami daga na saban Allah wanga sai na saban Allah wanga mu diba mu ga yadda al'ummar mu a yau gajan haƙuri yadda yake tuka al'umma cikin saban Allah gajan haƙuri wani yake sa wani musulmi ya kashe ɗan uwanya musulmi saboda dukiya gajan haƙuri a cikin jarabtawa shi ke sa al'ummar musulmi ana kira ana gai wurare daban-daban Allah subhanahu wata'ala ya ce duk mutumin da ya aikata abu kaza to ya ɗarma faɗa da ni da shi Allah ya ce wannan abin ya tsine mai albarka wannan ya same albarka mutum musulmi saboda gajan haƙuri da talauci amma kuma sai rungum wannan abin Allah ya haramta riba ya ce riba haramun ce ya ce da mai shaidu a kan riba da mai rubutu a kan riba da mai tsaron dukiyar riba da wanda ake ranto ma kudin da shi wanda za ya ranto kudin da wanda ke canza mata suna da mai sake mata salo Allah subhanahu wata'ala ce duka ya tsine ma al'amarin su albarka amma a cikin garin musulmi ya kai inda musulmi ba su iya mu'amala ba su iya haƙuri akan kasuwancin su ba su iya haƙuri akan talaucin su ba su iya haƙuri akan jarin da Allah ya ba su da tiya sai sun wadatar da kansu yadda ka san ba a cikin musulmi ba ake gani cewa Allah ya haramta cin riba bal ma in ana maganar riba gani ake wani dan ba dan kasuwa bane shi yasa har yake ganin ana iya rayuwa ba tare da an ci riba ba wannan duka yana daga cikin gashin hakuri akan abin da al'umma ta samu kanta a cikin shi ya daga cikin gashin hakuri yadda matasa suke runguma haram idorihe mutum ya koma sai da kwaya saboda ya kudi wani ba sai da wazaye ba sha zaye don ya bata hankalin shi me yasa zaye shan kwaya saboda shi bai iya haƙurin a ce bai da kudi don haka sai ya sha kwaya wannan kwaya sai ta tai da hankalin shi wani zaye rungumi duk wata modi da ubangiji subhanahu wata'ala ya hana za ya kokari ya ji ya yi ta wani za ya rinka sa hannun jarin shi a cikin kasuwanci na haram yanzu ba banki ba mutane ke da kwai a tsakiyar garin maradi wane ya baka miliyan guda in ka je ka yi kasuwa ba miliyan za ka mai dome ba duk sati ka kawo mai shika hamsin ko duk kullum ka baya shika goma uwar kudin na tan amma shi wannan kai da kai da shi ba kusan menene ba za a bashi shi mafi yawancin kasuwancin da ake kenan shi yasa za ga mutane da dukiya mai yawa da manyan motoci da manyan gidaje bakin hanya amma zuciyarsu tana nan cike da talauci suna tsoro suna fargaba saboda mi sun kasa haƙuri akan rayuwar da Allah maɗaukin sarki ya aza musu ya kai a yau al'ummarmu suna iya aikata dukkan wani sharri a bayan ƙasa dan adam yakan iya kanga 'ya'yan shi wani yakan iya kanga matar shi wani yakan iya rungumar boka wasu yanzu ba wai mutane bokancin suke koyo da kansu saboda mi saboda in sun ciyo bashi kada a iya buɗe baki a tambaye su idan sun yi rayuwa suka shiga gabanka to babu yadda za a yi a ce wannan rayuwar dan adam ya iya buɗe baki ya tambaye haƙin shi wannan duk yana daga cikin gashin haƙuri da Allah madaukin sarki ya ce ba za mu iya taɓa yin albirru ba ba mu taɓa zama mutanen ƙwarai wallahi sai mun yi haƙuri da abin da Allah ya jarabce mu da shi shi yasa Allah subhanahu wataala yake ba mu labari a cikin suratul ahqaf wa yawma yu'radu wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nari يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها na'am فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تف بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون ayat da muke so Allah ya ce wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'ala an-nari alaysa hadha bil haqq يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق qalu bala قالوا بلى وربنا qala fadhuqul قال adhab فذوقوا العذاب بما كنتم تفسقون bima kuntum takfurun ubangiji ta'ala ya ce wa yawma yu'radu alladhina قال kafaru فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون Allah ce ranar da za a bujuru da wanda suka kafirci akan wutar jahannama za a rinka tambaye su alaisa hadha bil haqq yanzu wannan maganar da ake a gidan duniya bata zama gaskiya ba gare ku za su ce i ta zama gaskiya sai Allah subhanahu wata'ala ya ce musu fadhukul azaba to kowa dandana azaba shi bima kuntum takfuruna akan abin da kuke karyatawa a gidan duniya a aya ta gaba a cikin suratul ahqaf me mahita sai Allah ce fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم ka'annahum كأنهم يوم يؤ- ka'annahum yawma yarawna ma yu'adun يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا illa sa'atan لم min nahar يلبثوا إلا ساعة من نهار Allah sai ba mu mafita شهاب na'am فهل يهلك إلا القوم الفاسقين
ubangi ta'ala a wannan aya sai ba mu mafita Allah yake cewa ranar alkiyama za a tunkuda masu yin tata a cikin wutar jahannama masu tauye ma'auni za a tunkuda su a wutar jahannama masu shirka masu cin riba dukkan wani zunubi da mutane suke aikatawa sai Allah madaukin sarki ya ce in an kawo su jahannama za a tambaye su shin wannan ma ƙarya ce ba gaskiya ba za su cewa kwarai wannan gaskiya ne ya ubangiji sai Allah ce gabanin akai can fasbir kama sabar ulul azm kai hakuri ya kai annabi Muhammad kamar yadda ma'abuta girma su ma suka yi hakuri su ne manya manyan manzanni wala tasda'ajil lahum kada ka yi gaggawa kada ka nemi wadata ta hanyar haram kada ka ci amana don ka yi arziki kada ka yi ƙarya kada ka yi munahuci duk abin da za ka yi ka sa saman gaskiya shine Allah ce mai wala tasta'jil lahum ka annahum yawma yarawna ma yu'adun ranar da za su ganin abin da aka yi musu alkawali na azaba za su rinka tambayar Allah suna cewa lam yalbathu illa sa'atan min nahar su bu tsaya ba a gidan duniya sai daidai lokaci kankane na daga ini a cikin rayuwar mu ta yau da gobe shi da haka ubangiji ta'ala ya umarce mu sai mun haƙura ne sannan za mu iya cin riban wannan rayuwar ta gidan duniya wani yana zamna yana ahalus sunna yana mutunan kwarai amma da- daga zara an yi wannan an shiga cikin yanayi to za a yi barin wannan sunnan ya koma ga tsohu wani za ya barin wannan sunnai ya koma daga wani tafarki wanda ba ya da kyawu wani za ya sa kan shahar kalla wani zai koma cin amana wani z- kowa da kalar abin da yake bangi su bana wata ala yake cewa da za mu yi haƙuri to za za mu cin riba akan abin da muke aikatawa shi yasa haƙuri bayan musiba yana daga cikin al'amari babba wanda ake son ɗan adam ya siffanta da shi har a cikin neman ilimi ubangiji ta'ala ke ba mu labari a cikin suratul kahf قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحت به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا شهاد كنما إلمي واجبيني إن مناسو متم مغايا mu sami ilimin da zai amfanar mu duniyar mu da lahira to dole sai mun yi hakuri mafi yawancin abin da ke kwaruwan mu a yau da mutum ya fara karatu na ilimin zamani yana kai wani karamin mataki to za ya gajan hakuri don ya samu ya fara cin abin da ya samu na ilimi wani tun daga yayi biribi za ga yawar maganan karatu abin da yake tunani me ake iya yi da biribi wani idan yayi bak za a ba gana barin ilimi me ake iya samu idan an yi bak wani idan ya yi lisansa ya ce jami'a ya shekara uku ba za ka ga mutanenmu ba suna ƙoƙarin su kai ƙololuwa a cikin neman ilimin duniya wanda ana ana tsammani wajen ubangiji subhanahu wata'ala cewa idan an yi za a samu abin da za a biyan buƙatar rayuwa ta yau da gobe amma gashin haƙuri za ga mutanenmu sun kasa haka ilimin addini da dama daga cikin ɗalibai duk wanda ya fara karatu wanda ga an mai sabka ya zama malam abin ya yi haƙuri ya ta karatu ya fahimci addini yadda al'umma za ta amfana da shi ya amfanar da kanshi to shi ma daga lokacin zai barin neman ilimi za ya barin karatu ya matsu shi ma ya zama malam ya fara wa'azi za ka ga shi ba malam ba kuma shi ba ɗalibin ilimi ba saboda gajan haƙuri to ilimi ma ɗan adam ba zai iya samun ilimi ba dole sai idan ya yi haƙuri haka a cikin neman sana'a a neman kasuwanci a cikin barancenmu na yau da gobe da dama daga cikin mutane abin da ke hana su ci amfanin rayuwarsu da suka yi tun suna ƙanana gajan haƙuri lokacin da yake tare da mai shago ana koya mai kasuwa lokacin da yake tare da mai wani mai kira ko wani ma'aikacin hannu ana koya mai aikin hannu gab da za a cin amfanin abin a lokacin ne zai rinka samun wasu daga cikin mutane shaidanan aljannu da shaidanan mutane suna nuna mai wahala yake mawali ya ka inda ya kamata ya ci gashin kanshi shi da shi da wani tun yana ɗan yaro abin ya ida haƙuri ya ci gashiyar wannan abin to za ka ga sun yi baran-baran da shi da wanda ya koya mai shi bai kai inda ya iya ba mutane busulamunta da iyawar shi ba mutane busulamunta da amanar shi ba amma kuma ya bar mai gidan shi za ga ya koma yana ta wahala saboda mi saboda ya yi gajen haƙuri shi yasa haƙuri a cikin dukkan al'amurra ubangiji subhanahu wata'ala ya yi umarni da shi kuma ayoyi da dama a cikin alkur'ani mai girma sun nuna mana falala da haƙuri da sakamakon masu haƙuri a cikin gidan duniya da lahira ubangiji subhanahu wata'ala ya gwada mana cewa masu haƙuri suna samun samun imama samun ɗaukaka samun ci gaba duk mutumin da ya haƙuri tare da mai gidanya mai koya mai kasuwanci ko mai koya mai sana'ar hannu ko mai koya mai ilimi to wata rana za ka ga shi ma ya zama shugaba duk wanda ya kulle ya kasa haƙuri aka turza shi wani ya sata wani su baran-baran wani su wada to sai kaga wannan mutumin ya kasa cimma abin da ake so ya cimma umarni ta'ala cikin suratu sajada ya ce walaƙar a ta yana musar kitaba falata kun fi miryatin min liqa'ihi wa ja'alnahu hudan li bani isra'il وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون mun yi ta'ala yake cewa ya sanya bani isra'il a cikin waɗannan ayoyi sun zama shugabanni sun zama masu gidaje sun zama malumai sun zama masu kima masu daraja wanda suke jagoranta al'umma amma me yasa suka ci wannan gajiya shi ne Allah ce lamma sabaru lokacin da suka jajirce suka yi haƙuri shi duk mutunan da ya haƙuri cikin rayuwar mutu yau da gobe to za ya sa mutum nasara a cikin abin da yake bukata abin da yake nema a haka mai haƙuri yana tare da samun nasara akan 'yan adawar shi idan mutum na da 'yan adawa wanda suke cutar da shi a kasuwanci ko a ma'aikata ko a wajen aiki ko a makwab- a- a makwabta ko a zamantakewar yau da gobe suna cutar da shi don su karya shi a kasuwancin shi to idan ya yi haƙuri allah maɗaukin sarki za ya baya cin nasara akan waɗannan mutanen allah ce watan matkalimatu rabbikal husna ala bani isra'ila bima sabaru Allah ce ai sai ga kalmomin ubangijinka alƙawarin ubangijinka ya cika akan mutanen bani isra'il dan mi akan haƙurin da suka yi Allah ce wadammarna ma kana yasna'u fir'aun duk abinda fir'auna yayi Allah ce sai muka rushe shi wa qawmu abinda ma mutanen fir'auna suka yi muka rushe wa ma kanu ya'rishu a wata aya Allah yake cewa in tasbiru wa tattaku la yadurrukum kaiduhum shay'a in dai kun yi haƙuri kun jure kun yi tsoron Allah subhanahu wata'ala to makircin mai makirci ba zai cutar da ku da komai ba shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala yake alƙawari da duk mutunan da rike haƙuri a cikin rayuwar shi to zai samu taimako na Allah madaukakin sarki haka zai samu taimako na mala'ikun Allah subhanahu wata'ala Allah yake cewa bala haka al'amarin yake in tasbiru wa tattaku ya wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin min al malaikati musawwimin ala ce bala in tasbiru wa tattaku wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin min al malaikati musawwimin ala ce in kun yi hakuri kun jure kun yi tsoron Allah subhanahu wataala to di yadda adawa za ta kai adawa duk yadda za a kwamzawa a hilin yaƙi na bayyana ko na ɓoye Allah subhanahu wa ta'ala ce yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin min al mala'ikati musawwimin Allah zai dada maku da mala'ika dubu ɗari biyar wanda za wanda za su taimaka maku Imam Ibn Kathir yake cewa da mutum zai tabbatar da wani yana saɓan Allah subhanahu wa ta'ala akan shi yana shirka don ya cutar da kai yana tsahi don ya cutar da ke yana kaza sai ka yi haƙuri wata rana mala'iku ne za su walwale wannan tsahin da ake ma amma da ka shiga kai ma karama to Allah subhanahu wata'ala zai barinku da kai da shi kumban mummunar hanya Allah zai hidda hannun shi daga cikin lamarin kowa da haka ubangiji ta'ala yana zama tare da masu haƙuri yana taimakonsu kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ke cewa kan min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratin bi idnillah Allah ce wallahu ma'as sabirin duk nawa ne mutane da dama masu yawa suka ga mutane kadan suka rinjaye mutane masu yawa da izinin Allah Allah ce ai yana tare da masu haƙuri duk mutumin da ya haƙuri a cikin lamarin shi baki dai to yana samun ma'iyya ta Allah ba ma ma'iyya ta Allah ba Allah yana son al'amarin wannan bawa Allah subhanahu wata'ala yake cewa wallahu yuhibbus sabirin ubangiji subhanahu wata'ala yana son masu hakuri haka bayan wannan a rayuwar duniya kenan ala a rayuwar lahira ma masu hakuri Allah madaukakin sarki yana saka musu da ababe masu yawa Allah ce ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin wala najziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun alaki ta thumma inna rabbaka lil ladina hajaru min ba'di ma futinu thumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim allati inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun afurqan ubangi ta'ala ce ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama a qasas Allah ce ulaika yutawna ajrahum marratayn bima sabaru a insan Allah ce wajazaohum bima sabaru jannatan wa hadira wadannan ayoyi suna nuna mana a gidan lahira ma Allah madaukin sarki zai saka ma dukkan wani wanda ya haƙuri akan wannan rayuwar ta duniya shi yasa Allah a cikin ayan mai yake cewa wasta'inu bis sabri was salah mu nemi taimakon Allah madaukin sarki a cikin dukkan al'amuran mu ta hanyar haƙuri da kuma yin sallah idan Allah ya kai mu gobe za mu ji ta yaya ne sallah take taimakon mu a rayuwar mu da gobe abin da makaranta daidai Allah madaukin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada kuskure ko tuntuɓa harshe Allah madaukin sarki ya fi mana sallallahu wa sallama ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh